biyu wa walahu wa ba ci gaba da karatunmu na littafi mai suna alfadlul kabir fi salati wa salami ala al-bashir nadir sallallahu alaihi wa sallam na babban malami fadilatu sheikh dr sa'id bin ali bin wahab al-qahtani mawallafin littafin hisnul muslim Allah ta'ala ya ji kanshi da rahama bayan malam yayi mana bayani akan sigogi na yau annabi sallallahu alaihi salati ya fara mana bayani akan sharhin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yanda zama da ya gabata ya mana bayanin ma'anar Allahumma salli ala Muhammad wato Allah ka yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wanda daga ƙarshe dai kuma ne ne maganganun da malamai suka yi tana kewayawa ne ƙarƙashin maganar da Imam Bukhari ya kawo ta Abu al-Ali cewa salatullahi sana'uhu alaihi inda malaika salatin Allah shine yabon da Allah yake wa annabi a wajen mala'iku su kuma salatin mala'ikun shine addu'a da suke sannan kun ji dai cewa da ƙarshe muna salatin ne Allah kai wa manzanka salati saboda ba mu san irin yanda ya dace mu yaba manzan Allah wa sallallahu alaihi wasallam saboda girman matsayinsa a wajen ubangiji sai muka fawwala lamuran mu ga Allah cewa Allah kai kai mishi salati domin kai ka fi sanin matsayinsa a wajenka yau za mu tashi a gaba da mala yake cewa qauluhu wa ala ali muhammadin da muke cewa faɗin Allah wa ala ali Muhammad me ma'anar shi waye ali Muhammad domin yanzu a Afirka a Najeriya ma la'alla a Kano ma wani sai ya ce maka shi ma ali Muhammadin ne ko wato zamu ji waye ali Muhammadin zai ce maka shi sharifi ne mu kuma a Hausa sai suka ce sharifi wanda wuta ba ta kona shi mala yake cewa al'al ta'ti lil atba' ala din in an ce al'al alu kaza to suna tana zuwa da ma'anar mabiya addini wa yadullu ala zalika qaulullahi azza wa jalla daga cikin abin da yake wato ainihin za a kafa dalil da shi a bisa haka shine fadin Allah wa yawma taqumu sa kuma yinin da alkiyama za ta tashi za a ce adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab wato a shigar da ku shigar da mala'iku ku shigar da me wato mabiya addinin fir'auna mafi tsananin me azaba ma'ana atba'ahu ala dinihi kenan ko wanda suka bi shi akan addinin sa na bata to a ce mai a shigar da su mafi wato tsananin azaba wa idza qulina al-alu bil atba' idan kuma to ali ta zo kuma aka hada ta kan al-atba' ka qaulina wa alihi wa atba'ihi aka ce da alayansa da mabiyansa fa yuradu bil ali al-mu'minuna min qarabatihi to ana ana nufin me mu'mine daga danginsa sune alu din ana an gane atba'uhu tunda an kawo sai zama sune mabiya وكذلك إذا قرن الآل بالأصحاب والأصحاب كو haka idan aka hada kuma alu aka ce wal ashab wal atba da atba ko fal alu qarabatuhu al mu'minun to nan al din ta zama mai dangin sa mu'minai wal ashab sahabatuhu al ashab din kuma ana nufin sahabban sa wal atba atba'uhu ala dinihi su kuma atba din wanda suka bi addinin shi kun ga yana malai wani tafsili muhimmi ko ka kauli na ji malam ya ce kamar da ya faɗin mu da muke cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa atba'ihi bi ihsan kun ga nan kai tafsil cewa alihi kun ga me dangin sa mu'minai ashabuhu sahabban sa ko atba'uhu wannan kuma waɗanda suka bi shi a addinin shi wa qala al-qurtubi rahimahullah imam al-qurtubi ke cewa Allah ya mishi rahama ikhtalafa ikhtulifa fi ali manhum malamai sun yi saɓani suwa wai ali muhammadin ɗin nan da ake faɗa faƙila atba'u a wata magana sai aka ce mabiyansa wakila ummatu wata magana aka ce al'ummarsa wakila alu baitihi wata magana aka ce iyalan gidan shi wakila atba'uhu min rahtihi wa ashirati wata maganar aka ce a'a mabiyansa amma daga danginsa da ƴan uwansa wakila a wani ƙaunin aka ce alu rajuli nafsu in aka ce alu fulan ma shi karan kansa ma ake nufi ولهذا كان الحسن يقول شيء يسعى حسن يكي شاء اللهم صل على آل محمد الله كي وآل محمد سلاتي نينا نفن كي ومحمد مي سلاتي ده كون غاني أولنا مفسرين كنا واختلف النحويون سنما لما النحو سني ساباني هل يضاف الآل إلى المضمر شن أنا إيا جنجنا آل إن ننزوها المضمر لميري بويي وندي واتو لميري am la yudafu illa ila zahir ko sai dai a bayyana jingina shi zuwa ga suna wanda yake fayyatacce fa zahaban nahas wa zabidi wal kisa'i waɗannan malaman lugha sai suka tafi la na la yuqal illa suka ce ba a cewa sai dai Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad sai dai a jingina shi zuwa ga suna wanda yake al-zahir ba mudwan ba kenan ko wala yuqal suka ce ba za a ce wa alihi ba ba za a jingina shi zuwa ga me suna wanda yake al-mudmar ba kun ji dai magana ta me ta Imam al-Qurtubi ko shi ma wa qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah Imam Ibn al-Qayyim shi ma yace wa ikhtulifa fi ali nabi sallallahu ala arba'ati aqwal malamai sun yi sabani ali Muhammadin din nan zuwa ga maganganu guda nawa hudu faqila wani magana aka ce humul ladina hurrimat alaihimus sadaqa ko sune waɗanda aka haramta musu cin sadaka wal qawlu thani mu fa nan da suka ce su alumama ne suna cin sadaka ba in ka ba su zakar sadaka karba suke su binne ta wal qawlu sani magana ta biyu inna alan nabi sallallahu alaihi wasallam hum zurriyatu aka ce tsazansa shine wa azwajuhu khassa da kuma matansa a keɓance wal qawlu thalith magana ta uku inna alahu sallallahu atba'ahu ila yawmil qiyamah in an ce alahu sune mabiyansa har zuwa kiyama ta tashi wal qawlu rabi' magana ta hudu inna ala sallam humul atqiya min ummati al iyalansu sune waɗanda ne suke masu tsoron Allah daga al'ummarsa was sahihu imam ibn qayyim ce amma zan shafi inganci huwa al awwal shine magana ta me farko waɗanda aka haramta musu cin sadaka kenan sune ali muhammadi wa ilayhi al qawlu thani sai magana ta biyu sai ta biyu waɗanda sune tsatsansa da kuma musamman matan shi ko wa amma thalith amma magana ta uku cewar me sune wanda za su bi tafarkin sahar alkiyama ta tashiwar rabi' ko kuma su ne waɗanda suke masu tsoron Allah daga al'ummarsa fa da'ifani malai ce waɗannan maganganu ne masu rauni kenan kun ga shi ibn qayyim ya zaɓi maganar shi in an ce aluhu dinnan su ne wanda sadaka ta haramta a gare su ko kuma me waɗanda suke tsatsansa da kuma musamman matan shi su ne kenan nan tunda malai ya tabbatar maka aluhu matan shi matansa suna ciki matansa tsarkakaku masu tsarki ba kamar yadda masu waɗannan ƙazamin mutanen za ka ji suna zagin matan annabi ba ko so sallam li'anna nabi sallallahu qad rafa'a shubha domin annabi ya dauke shubhar da fadin shi bi qauli sallallahu da fadin shi inna sadaqa la tahillu li ali muhammadin iyalan muhammad sadaka ba ta halasta gare su saboda datti ne ita kenan iyalansa ne na rufin tsatsansa an gane kuwa wa qawlihi sallallahu da fadin shi inna ma ya'kulu ala muhammadin min hadha inna ma ya'kulu ala muhammad min hadha al ko ala muhammad suna shi ne kawai daga wannan dukiya na yana nufin kun gami aluhu tsatsonsa wa qawli sallallahu da fadin shi allahumma ja'al rizqa ala muhammad rizqa ali muhammadin quta Allah ka sanya mi abinci wato da za su samu na yini ko na lokacin da suka bukata shine arzikin iyalan annabi wasu sallama na sun bukaci abinci su same shi ya zama shine arzikin su bayi su zama sun tara kangwaye da filaye da gidaje da gonakai da karaba duk wannan yan duniya ne suke tara ta an gane su batta kuma a duniya wa hadha la yajuzu an yurada bihi umul umma qat'an Allah ya ce wannan ko da annabi maganganun da yake kawo Allahumma ja'al alam ali muhammadin kutan baya dacewa a ce duk al'umma yake nufi fa'aula ma humila alaihi al'alfi sala mafi dacewar abin da za a ɗora ma'anar shi ga ali ɗin nan a cikin salati ko al'alil mazkuru na fi sa'ili alfazi shi ne iyalan da suka aka ambata a sauran lafuza ɗin wala juzul udul an zalik ba halasta a ciro daga haka kenan nan ya ce maka alu ɗin da shi ne mi waɗanda sadaka ta haramta musu da kuma mai tsatsonsa su ne ake ce da su alu ɗin وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ابن حجر الله مش رحمه كي جاء اختلف في المراد بآل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا يجي cikin wannan hadisi malamai sun sabani su waye ali muhammad farajihu zance mafi inganci annahum man hurimat hurimat alaihim sadaqa sune wanda sadaka ta haramta gare su wali muslim min hadisi abdul muttalib ibn rabi'a fi asna hadith marfu wato imam muslim kuma ya rawaito daga hadisin abdul muttalib dan rabi'a في أثناء في أثناء حديث مرفوع كو to a ƙarƙashin dai hadisi wanda yake jingina shi zuwa ga me zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna hadhihi sadaqa inna ma hiya awsakhin nas wato lalle wannan sadakar mai datti ne ta mutane wa inna la tahillu li muhammadin wala li ali muhammadin to ba ta halasta ga muhammad ko kuma me ali muhammadin kenan nan kuma zaka ga raunin waccan maganar Imam al-Qurtubi da yace ahlu ana nufin mutum karan kansa domin gashi na annabi ya bambance cewa Muhammad wa ahli Muhammad ko kenan waccan magana tana da rauni wa qala Ahmad Ahmad ke cewa al-murad bi ali Muhammad min hadithi tashahhud ahla baitihi to abin da ake nufi a magana Ahmad ya ce an ce ali Muhammad ana nufin iyalan gidansa ne wa ala hadha to a bisa haka fa hal yajuzu an yuqal ahlu iwat al shi yanzu maimakon ka ce alu zaka iya cewa ahlu kun gane bambancin ahlu da ha alu da mi duk da a hadisai duka suna zuwa yawanci da alu ne ko riwayata ne indahum to akwai riwaya a wajen malamai guda biyu waƙila a wani ƙaunin aka ce almuradu bi ali muhammadin wato abin da ake nufi da ali muhammadin ko azwajuhu matansa wa zuriyatu da tsotsonsa li'anna aktsara turki hadha alhadith ja'a bi lafzi wa ali muhammadin domin dukkan yawancin hanyoyin wannan hadisin sun zo da lafazin wa ali muhammadin ne وجاء في حديث أبي حميد موضع أكنكو موضعه وأزواجه وذريته تو أما ميمكن وآل محمد كو تو أكوي حديث ديزو كما أبو حميد يكي شوى وأزواجه وذريته اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد كمان ديزو على فضل مكة فدل على أن المراد بالآل الأزواج والذرية kenan sai zama wannan hadisin shi ya fassara wancan hadisin cewa ana nufin mai matansa da kuma mai tsatson shi wato uqiba bi annahu sabata al-jam'u bayna thalathata kama bayna thalatha ko kama fi hadisi abi huraira to yanzu nan sai yayi ta'kibi cewa a iya hada mi hadisan guda uku kamar yadda yazo a hadisin abu huraira ko fa yuhmala ala anna ba'd ruwa hafiza ma lam yahfaz ghayru sai zamo sashin wanda suka rawaito hadisin wani ya kiyaye abin da wani bai mai bai kiyaye ba fal muradu bil alif tashahhud abin da dai ake nufi da mi al din nan a zaman tahiya da mutum yake wa annabi sallallahu salati al azwaj shine matansa wamin waman hulimat alaihim sadaqa ko da wanda sadaka ta haramta a gare su kenan kun ga dai magana ibn al qayyim ya koma iyalansa da kuma wanda ba sa cin mi sadakan nan sune al muhammad sallallahu alaihi wasallam فبذلك يجمع بين ويدخل فيهم الذريه yawa to kun ga tsatsansa jikoki kenan ko da tattaba kuna duk za su shiga ciki kenan ko su ne tsatsansa za su shiga cikin mi man hurimat alaihi sadaqa fa bidhalika yajma'u bain al ahadith kun ga malaicin an yi haka an tattara tsakanin hadisai kenan dai magana kamar na faɗa mana tana juyawa ne kan ali muhammadin su ne wanda sadaka ta haramta a gare su da kuma zuri'arsa matansa sun shiga ciki da kuma tsatsansa ya'ya da jikoki da wadi sun shiga ciki an fahimci wannan kenan wannan shine khulasan wa ali muhammadin وقال العلامة ابن عثيمين ابن عثيمين رحمه الله babban malami faqihi wato ibn Usaimin Allah mishi rama ke cewa wa ali Muhammadin qila wato ali Muhammadin a wani kaulin an ce innahum atba'uhu innahum atba'uhu ala dini sune wanda suka bi addinin shi li'anna ala shakhs domin me iyalan mutum kullu man yantami ila shakhs shine wanda yake jinginuwa zuwa ga mutum sawa'un bin nasab bi nasabin sawa'an ta hanyar nasaba ne ɗa ne ko jika ne am hamiyya ko ƴan uwantaka am mu'ahada ko wani alƙawari da aka yi am muwala ko bauta am atba ko mabiya dai kama qala Allah ta'ala kamar da Allah ke cewa wa yawma taqumu sa'a kuma yinin da alƙiyama za ta tashi adkhilu ala fir'auna ashad al'azab ku shigar da iyalan fir'aun mafi tsananin azaba fa yakunu al hum atba'u nan al ana nufin me mabiyansa aladini wanda suka bi fir'auna addini shi wakila a wani kaulin an ce alun muhammad alun nabi sallallahu iyala annabi qurabatuhul mu'minu yan uwansa mu'minai wal qatilu bidhalika khassa al qaraba al mu'mini wanda ya faɗi haka shi kuma ya kebance makusantan da mu'minai fa kada da bidhalika sa'irun nas to sauran mutane ne ba su shiga ba kenan me bafa annabi sallallahu abu talib ba zai shiga ba ko da duk wanda ƴan uwansa ba su yi imani da shi ba ba su shiga ba iya wanda suka yi imani da shi har su Abu Lahab din ba su shiga ba saboda kun san Abu Lahab yana da dangantaka da da Annabi sallallahu ko amma duk ba su shiga ba fa kharaja bidhalika sa'irun nas wa kharaja bidhalika kullu man kana kafiran kun ji ko sai da mu duk wanda ya kasance kafiri min qarabati daga danginsa min qarabati Annabi sallallahu daga dangin Annabi sallallahu walakin as-sahih al-awwal sai dai malai yace zance mi wato ainihin mafi inganci shine zance na mi na farko cewar mai ali muhammad atba'uhu ala dinihi kenan shi ko yana dauka cewa mabiyansa a dini shi wa huwa anna al alhumul atba kun ji ko shi a wajen malam yana ganin al atba sune mi sune al din lakin law qulina al al bi ghairihi to kun ji malam zai wani bayani sai dai yace da za a sanya kalmar al da wata wani lafazi fa qila ala muhammadin wa alihi wa atba'ihi ko aka ce ala muhammadin wa ali wa atba'i sal al muradu bil ali mu'minin min qarabati sai ya zama abin da ake nufi da al din nan shine mu'mine daga mi dangi shi dan haka dai nan mu takaita a magana ibn qayyim al sune mi wanda sadaka ta haramta mi a gare su sune ali muhammad da kuma mi tsatsansa matansa sun shiga zuri'arsa ya'ya da jikoki duk sun mi sun shiga kenan su in kai wa annabi sallallahu salati to su ne alayen annabi sallallahu iyalansa da kake musu salati ubangiji ta'ala fahimtar da mu addinin shi Allah ta'ala ya ƙara salati ga annabi sallallahu da iyalan gidan shi baki da da sahabban shi da wanda suka bi tafarkin shi sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah